الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na litinin a yau muna shidda ga wata na rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda hakakin ya dace wa bakwai kin watan biyu miladiya ta 2022 da izinin Allah wannan zai zamanto darasi na takwas ko na bakwai ne darasi na bakwai a cikin littafin al'aqidatu at-tahawiyyatu aqida ta imamu at-tahawi wadda take da goyon bayan alkur'ani mai girma da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a darasi da ya gabata mun tsaya daidai inda malin yake cewa dukkan mutumin da ya yi ƙoƙarin sanin ya yi nutso a kan abin da ya shahi ƙadara ya ce dole sai ya gano ina aka kwana to wannan mutumin laƙadil tamasa bi wahamihi fi fahsil ghaibi sirran katiman hakika wannan mutumin iltamasa yana faman nema da gane ganewa bi wahamihi da ruɗun da yake ciki saboda ruɗu ne ka ce dole sai ka gano abin da yake kadara ne kana so ka ruɗar da kanka ne kawai ya ce fi fahsil ghaibi a cikin bincike na ƙwab game da abin da ya shahi gaibi ya ce sirran katiman wani sirri ne ɓoyayye wanda Allah mai girma da buwaya shi kaɗai ya bar makan shi sanin wannan dukko wanda ya ce bai yarda ba to kamar da bahaushe ke cewa ne ga hili ga mai doki bi mana a zuba a ga inda za a tsaya a ina za a tsaya shine a wutar jahannama kawai za a tsaya a ƙarƙashin haka maliki cewa wa'ada bima qala fihi affakan asima duk mutumin da yace sai yayi ƙoƙarin gano ƙwaf a cikin abin da ya shahi ƙadara zai komo daga wannan tunanin nashi game da abin da ya faɗi affakan yana mai ƙiran ƙarya asiman yana mai aikata aiki wanda yake na zunubi saboda ya shiga cikin hurumin ubangiji subhanahu wata'ala a al'ummomin da suka gabata ko kuma a kusa-kusan nan an samu waɗansu waɗanda suke ga cewa su za su iya bincika su iya gane ina aka kwana a harkan da ya shahi ƙadara daga cikin waɗannan mutanen akwai wani mutum ana kiran shi da suna iliya abu mazi wanda wanda suke karatun adab suna karanta shi a safu salis a thanawi qismul adab wannan bawan allan iliya abu mazi ya yi nutso a cikin al'amarin da ya shahis dole sai ya gano kadara ya ne abin yake alhali shi kuma wani abu ne wanda yake sirri ne na allah bi ma'ana allah kaɗai san abin shi in ka ce za ka shiga masu dole sai ka gano to ba abin da za ka gano shi yanzu bayan ya gama kewaye-kewayen shi yake cewa ji'itu la a'lamu min aina walakin ni ataitu ya ce na zo la adiri amma ban sani ba au la a'lamu ban sani ba min aina daga ina walakin ni ataitu amma dai ni dai ganin na zo ka duba irin wannan magana ya ce walaƙad absortu ƙuddami tsariƙan fama shaitu ya ce kawo wasu mutane na gani a gaba suna tahiya nema haina biyu su muke tahiya wasa abka mashiyan in shi'itu haza am abaitu ya ce ba zan gushe ba ina mai tahiyan nan ko ina so ko ba na so kaifa ji'itu ya ce ya aka yi na zo kaifa abusartu ya aka yi na ga wasu a gabana ya ce lastu adiri ban sani ba a jadidun am qadimun ana wani kin nan daɗaɗɗe ne ko kuma sabo ne fi hazal wujudi a cikin wannan samuwa hal ana hurrun ɗaliƙun am asirun fi ƙuyudi ya ce wai ni ɗa ne wanda yake mai ‘yanci ɗaliƙ bararre wanda zai abin da ya ga dama am asiru ko kuma ni ina daga cikin kamar fursunan yaƙi wanda suke ƙullallu ne ya ce hal ana ka'idun ka'idu nafsi fi hayati an makudu wai ni nike jagorantar kaina ko jagoranta na ake yi wanda mutumin haka ya rika zubo irin waɗannan maganganu wanda babu gairi babu dalili ƙarshe kuma shi da kanshi da kanshi yake cewa ya ce wali maza lastu adri wai waɗannan tambayoyin da nike maka yana me yasa ban sani ba sai ce lastu adri ban sani ba kaga dai ƙarshe ya diras kuma ba abin da ya gane banda bata to shi yasa shi bawa idan aka ce islam me kauya me kauyan ka ne za ka yi ka huta maranka a ce maka ga abin da Allah ya ce a cikin ƙur'ani ga abin da yake cikin hadisi ka bi shi ka huta makanka ubangijin na shi ya samar da ka ya ce ga hanya da za ka bi ka tsira sai a yau ɗan adam yake so cewa ya hakkama hankalin shi ya sanya hankalin shi a matsayin alƙali na bin abin da ya ga dama a cikin rayuwa da sunan ‘yanci da sunan liberty da sauransu wanda wannan ya batar da da yawa daga cikin mutane kuma mazal lasaya mutane da suke da alaka da ilimi na falsafa sai mutum ya ta surutan abubuwan da tun da aka yi duniya babu amsansu kuma wallahi har duniya ta ƙare babu amsansu mutane miliyar nawa aka yi ba wanda ya samu amsa wannan abu sannan kuma kai ba za ka samu ba ka gama kakali-kakalinka da wane ne za ka ƙarshe za ka ƙasƙanta ka tozarta ka walaƙanta saboda ba za ka kai zuwa ga sanin abin da ke ƙadara ba ne ko kuma gaibi malice wal arshu wal kursiyu haƙƙun al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala da al kursiyu sannan da kursiyu haƙƙun duka wasu ababe ne wanda suke tabbas mun yi imani cewa akwai su saboda Allah mai girma ya ba da bayanin haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sharhin haka to su wa irin waɗannan 'yan binciken ƙwafin so suke dole he sun ga abin da idansu alhali kuma ga rayuwa tana faruwa abubuwa da yawa sun yarda akwai su amma kuma hallau wasu gansu ba da haka ubangiji subhanahu wataala shine mahallicin sammai da ƙasai kuma shi ya halicci kursiyu shi ya halicci al'arshi waɗannan ababe gaba ɗaya kulluha makhluqatun lillahi azza wa jalla halitta ne na Allah mai girma da buwaya as-samawati fawqa al-ard Allah ya halicci sammai a sama ina a saman ƙasa bana ƙasa ita ce a ƙasa su kuma sammai su ne a sama sannan wa fawqa as-samawati al-bahru a can saman samman gaba ɗaya su kuma in aka ƙare su su ma me yake shinhuɗe shine ruwa sannan wa fauƙal baharil kursi a saman ruwan kuma a nan kuma kursiyu take shi ne cewa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala al'arshin ubangiji yana saman yana saman ruwa sannan kuma wa fauƙal kursi a saman kursiyu kuma a nan akwai al'arshi fa huwa a'lal makhluqat shi al'arshi shi ne mafi ɗaukakan halittu gabaɗi na Allah subhanahu wa ta'ala kena can ƙololuwan ƙarshen sama kena al'arshi ne fahuwa alal makhlukat wa zalika kama ja a fil hadisi wannan bayanin kuma a cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo manzallaki ta inna samawati sab'i lalle sammai guda bakwai ya ce bin nisbati lil kursi idan ka kai muƙarana imana kalissa hisammai guda bakwai kafinsu idan kai kwamfarinsu da kursiyu ya ce ka sab'i da rahima ulkiyat fi tursin kamar ya ke kira shi da suna dirhami guda bakwai ne ka ɗoka ka watsa a cikin sahara su sammai guda nawa ne guda bakwai ne ko to waɗannan samman guda bakwai ka ɗauke su kamar biye biye biye ka ɗauki biye guda bakwai ka je cikin sahara agaris misali ka watsa su saman namu ha wanda mu muke gaggashi nan abu malam saman ka kaya guda bari magana ƙasa ita wanda ba a ma magana ta mala wata habba ce wata 'yar ƙwaya ce wadda ba takara ta karya ba shi yasa bawa dole ne akan shi imani yanzu daga cikin abin da Allah halitta wa ɗan adam ƙwaƙwalluwarka aikin da take yi da lissahin abubuwan da take yi yanzu ka duba za ka ɗaga idanka za ga mutanen da suke zaune kana kallon huskan kowa ka san wannan daban yake da wannan wannan wane ne wannan wane ne wannan wane ne a cikin wani irin lokaci ƙwaƙwalluwarka take maka wahayin waɗannan abubuwa yana take kaftan abin ta kamo shi kana ɗaga idanka kallon yake da wahala kawai tuni saƙon ya isa sannan kuma in launi nawa ne duka ga sanar kana gani wannan launi kaza ne wannan launi kaza ne wannan launi kaza ne da haka wallahi bawa in ya karanci halittun Allah subhanahu wata'ala to wannan abu ba abin da zai kara mashi in ba imani ba wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid ubangiji yana da a cikin komi Allah yana da aya yana da alama imana yana da wani abin da ya sanya na izina wanda yake nuni akan cewa shi Allah shi ɗaya ne to samman nan gaba ɗayansu idan kai mu su da kursiyu kai ka ce kamar biyana biye ne guda bakwai aka ɗoka aka zuba a cikin wata wani farfajiya mai girma na sahara ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun ubangiji ya yalwaci bi ma'ana ya fi ƙarhin sammai da ƙasan gaba ɗayansu sannan kuma wal arshu a'zamu min al kursi shi kuma al arshi yahi kursiyun falkursiyu bin nisbati lil arshi shi ma kursiyu wanda aka ce idan aka ɗauko sammai guda bakwai idan aka zuba su akan abin da ya shahi kursiyu ya suke komawa kamar an watsa wasu dirhamomi ne guda bakwai a cikin wata farfajiya ta ƙasa to shi ma falkursiyu ila bin nisbati ila al arshi idan kai kwamfarin shi ma kursiyun idan kai kwamfarin shi kai muƙaranan shi da al'arshi yake cewa ka halkatin mulkatin ala falatil ard kamar ka ɗauko wani zobe ka jewa shi a cikin wata farfajiyar dawa wanda idan kama baya ga ta. shi mi shi kursiyo in kai mu ƙarna shi da mi da al'arshi kaga ba abin da ke kan bawa in ba islam ba dole ka mai ƙauya hazihi makhluqatun azimatun wa wasi'atun waɗannan halittu ne na Allah masu girma masu yalwa la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san su in ba Allah mai girma da buwaya ba da haka wajibin mutum mai imani yayi imani da cewa lalle waɗannan abubuwa duka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari akan su wajibin ka ne kai imani rishin imani da haka zai iya tube maka riga ta musulunci jumlatan wa tafsila gaba ta gaba maliki cewa muhiqun bi kulli shay'in wa fawqahu ubangiji subhanahu wata'ala muhitun bi kulli shay Allah mai girma da buwaya ya yalwaci mana ya ilimin shi ya kewaye komi da komi shine muhit muhitun bi kulli shay'in komi da komi babu wani abin da ubangiji bai san da tayin da yake cikin shi ba tafsil in da yake cikin komi ubangiji subhanahu wata'ala ya san shi wa fawqahu kuma Allah saman komi yake saman kowa yake ya ce wa huwal ƙahiru sai ce fauƙa ibadihi wa huwal ƙahiru shi ne mabuwayi saman halittun shi gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala da haka Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba ho wani abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi a ban ƙasa wala fis sama'i ko kuma a cikin sammai duk abin da ake kaiwa a kawo akan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yake kahin a aikata aikin ma dama ubangiji ya san da za a aikata wannan aikin tun kan ya halicci duniyar da abin da yake cikinta alima ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu ubangiji ya san abin da ya kasance da abin da yake kasantuwa yanzu da abin da zai kasance a gaba da abin da baba zai kasance ba inda zai kasance Allah ya san ya zai abin ya kasance saboda shi ke kadartawa kuma innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إحاطته بالأشياء علمه بها da aka ce anan ubangiji subhanahu wataala yayi ihadan komi da sani ana nihin Allah masani ne game da komi sanin da jahilci bai gabace shi ba kuma mantuwa ba ta riskan shi shi yasa dan adam kan ji alayi ne bi ma'ana huwa laysa bi shay' duk abin da za mu aikata da duk inda za mu kai mu kawo in a ina muke inda sunan mi muke lalle ubangiji ya san me muke aikatawa daka la taj'alillaha ahwana an-nazirina ilaik karka sanya Allah ya zamanto shine mafi kaskantan wanda za su ganka zaka boye wa idan mutane ka shiga wuri kaza ka rihe waje kaza ka shiga lungu kaza ka yi wane ne saboda kar idan mutane ya ganka ko amma a daidai lokacin da ka san cewa Allah yana ganinka don me za ka sanya Allah zamanto shi ne mafi kaskantan wanda za su ganka da aka bawa ya sani cewa duk inda zai kai ya kawo ubangiji subhanahu wata'ala yana lura da shi kuma Allah ya san abin da yake yi Allah ke cewa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ya'ni fallahu muhitun bi kulli shay'in ilman Allah ya kewaye komi da komi a cikin ilimin shi yake gudana lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma saboda mu sani mu sakankance mu yarda cewa lalle Allah ala kulli shay'in qadir akan komi Allah mai iko ne haka ba wani abin da yake gagaran Allah subhanahu wataala abin da kake gani a yau abin tausayi gobe Allah sai mai da shi abin barazana abin da kake gani abin barazana a yau a gobe Allah sai mai da shi abin tausayi babu wani abin da baya faruwa kuma ba abin da ba a gani shi Allah subhanahu wataala mu sani cewa shi mai iko ne akan komi kuma abin da ya ga dama yake yi daga sai ga wani mutumin da ana gaba kowa bane shi ba komi bane su ba komi bane ba kuma Allah ganin damar shi sai mai da shi shine komin sannan ce wa annan Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma haqiqa Allah subhanahu wataala ilimin shi ya kewaye komi da komi ba wani abin da yake faruwa face ubangiji subhanahu wataala wannan abin yana gudanuwa ne akan ilimin shi shine malai yace muhitun bi kulli shay'in ubangiji subhanahu wataala ya kewaye komi da komi wa fawqahu sannan kuma yana sama da shi wa qad a'jaza anil ihatati khalqahu sannan kuma hallau a'jaza bayi sun kasa anil ihatati game da su kewaye ko kuma ya zama to suna da saniya cikakka game da khalqahu game da abin da shi halittun Allah subhanahu wataala kai ba abin da ka sani wama utitu min ilmi illa qalila ba hu abin da aka bada na ilimi duk yanda kake ga ana an ci gaba an yi wane ne an yi wane ne Allah ya ce wani dan dosa ne ne abin da aka baku na ilimin ba komai bane face wani abu dan kadan da haka malici wa naqulu muna fada muna karawa inna allaha takhadha ibrahima khalila bayan malam ya gama bayani akan abin da ya shahi mutun ya yarda cewa lalle Allah ya san komai kuma duk abin da yake gudanarwa ubangiji subhanahu wataala ya sani da haka kakka yaudar da kanka karka ba kanka wahala karka bata wa kanka lokaci wajen neman yardan mutane su yarda da kai mana kana kokarin tafaqqud ahwalan nas ya za a yi su gane cewa kai kinnan na daban ne kakka wahaltar da kanka kai dan Allah in kai dan Allah Allah idan ya soka to dole kowa duk wani mutum arziki zai soka amma kuma idan ubangiji subhanahu wataala ya kyamace ka ya kika a dalilin ayyukanka to wallahi ko da duniya za ta tila maka ƙasa a rika saiwa ne saiwa ne saiwa ne saiwa ne wallahi aikin banza ne saboda diddai amma barka ka gama cin abin da kake son ka yi abin da ka ga dama a cikin rayuwa yau aka ce wani ya riga ya mutu an ɗauke shi an meƙa ma ƙasa shi shi kenan an ƙare komi ina jama'a shi ina magoya baya ina masu mutuwa don shi babu kowa ya watsi za a barka kai kadai daga kai sai kanka sai abin da ka aikata kawai dan ka kare rude ka cewa mutane su yi kaza ko kasu yi kaza a abin da ka fahimci cewa addini ne ka tsaya ka bauta wa Allah da shi shine kawai mahutanka amma dan misali ka biya mutane mutane ba abin da za su kara maka in ba rudu ba sannan kuma lam yughnu anka min Allah shay'a ba sa iya tsinana maka komai a wajen Allah subhanahu wataala ka tsaya ka bi Allah kawai ka ba kanka lahiya mali ce gaba ta gaba wani ƙulu muna faɗa cewa inna Allah lalle Allah mai girma da buwaya ittakhadha Ibrahim khalila Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin badadai idan ka ce alhulla ita ce ghayatul hub bi ma'ana makura na so Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin wannan sannan kuma mun yi imani da cewa saboda Allah ya faɗi cewa wattakhadha Allah Ibrahima khalila Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin badadai sannan wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam takliman magana takliman taukidi ne na tabbatar da cewa eh lalle magana ake ne tabbas kuma duk mai imani dole ya yarda saboda Allah ya bada labarin cewa kallama Allah Musa taklima imanan muna masu imani da haka wa tasdiqan muna masu gaskanta haka wa tasliman muna masu meka wuya akan haka ba mu da wani jayayya ko bayyana tunaninmu ko kuma ra'ayinmu ko ganin mu muna ga cewa kaza ne abin mu da wannan wannan kuma wajibin dukkan wani mutum mai imani ne malai ce min aqidatil muslimina annar rusula iya daga cikin aqidar musulmai annar rusula cewa annabawa afdalul khalq sune mafifitan halittun Allah subhanahu wata'ala annabawa sun kowa sannan wa annar rusula yatafawadun yatafadaluna yatafadaluna fi fahum fahum ya'taqiduna anna Allah ittakhadha Ibrahima khalila hatta da annaban Allah sun yarda cewa lalle Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin badade to a cikin annabawan kuma bayan su annaba su ne mafifita sai kuma Allah ya ware wasu daga cikin annaba wanda kuma su suka fi kowa su ake cewa ulul azmi minar rusuli guda biyar Allah yake cewa takhadha Allahu Ibrahima khalila wal khullatu hiya a'la darajatil mahabba idan ka ce khulla ita ce mafi kololuwar matattakala na so to Allah ya, ya ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wannan wannan ya rike shi a matsayin badade daga fallahu azza fallahu azza wa jalla yuhibbu ibadahu almu'minin Allah mai girma da buwaya yana son bayin shi masu imani wal muttaqina masu tsoron Allah wal muhsinina masu kyautatawa Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wa ahsinu ku kyautata Allah ce inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa miye kyautatawa na shine ka tsaya ka dukufa akan bin Allah subhanahu wataala kar kai wasa a cikin rayuwa malai ce wa yuhibbu tawwabina kamar yadda Allah kuma yana son masu tuba ko inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu tsarkaka walakin al khulla amma idan ka ce khulla wannan duka so so ne ko idan ka ce khulla shi kuma kololuwar so to wannan lam yahsul alaiha illa thnan min al alam sai halittu a cikin bayi gaba ɗaya bayi guda biyu suka samu wannan ƙololuwar son a wajen Allah subhanahu wata'ala na harkonsu annabi Ibrahim alaihissalatu wassalam na biyunsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan su Allah ya riƙa a matsayi a matsayin hulla matsayin so na ƙarshe manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah takhadhani khalilan Allah ya rike ni a matsayin badade kamar takaza Ibrahim khalila kamar da Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin badade to wannan kuma me kai su zuwa ga wannan matsayi shine bauta ga Allah subhanahu wataala sannan kuma wani kyauta ne wanda Allah ya kyautar da wannan kyauta zuwa ga annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka mu al'ummar manzon Allah muna ciki mu ne mafificiyar al'ummar da babu wata al'ummar da ta kai mu a cikin al'ummomin da suka gabata gaba daya sannan kuma annabinmu shi ne annabin da yi kowa a cikin annabawa bal a cikin halittun Allah gaba ɗaya ma da mala'ikun da aljannun da mutanen da dumma abin da Allah ya halitta babu wani abin da yake da daraja ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama to kaga wannan mu mu zamanto a matsayin al'umma shi kaga wannan ba karamar daraja bace ba amma da sharadi idan muka bi abin da ya zo da shi kar ka sa wani ya ka rike shi a matsayin cewa shi ne mutumin da zai rika halatta maka yana shara'anta maka ka bar Allah subhanahu wata'ala ka bar karantarwar manzon Allah tabbas ka tabi yanda aka ce la ilaha illallah kaga an kore gaba ɗaya ko aka tabbatar da bauta ga Allah duk wanda bai bi Allah subhanahu wata'ala ta bangaren ikhlasi wannan mutum ba zai kai labari ba sannan kuma haka a cikin rukuni na farko daga cikin rukunnan musulunci sai aka ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi dole ka yarda ka shaida cewa annabi muhammad manzon Allah ne a lokacin da ka sanya wa manzon Allah kishiya kuma anan ma ba za ka yi labari ba shi yasa kai ta jan hankalin mutane kar su yi bid'a duk wani aikin da manzon Allah bai zo da shi ba ku ku shafa ma kanku lahiya da aikata shi diyan da za ku haɗu a nan gidan duniya ku haɗu ku ce ai abin nan za a yi ko ku yi aliyarsu ku yi wane ne duk kuna ɓata ma kanku lokaci ne ku ji tsoron Allah duk abin da manzalla bai zo da shi ba kakka bata ma kanka lokaci saboda manzalla ya faɗi magana ya ƙare kuma manzalla shine as-sadiqul masduq mai gaskiya abun gaskantawa ya riga ya faɗi cewa duk wanda ya kiri wani abu da suna addinin nan ba amsa to kai zaka zaka bauta wa Allah sai ka rika cewa dole kai ma sai an yi amfani da irin naka tunani irin ya kamata ka kace ai ya kamata ko kuma a karanto wani hadisi ka ce yanzu abu kazan za a ce bai kamata ba to kaga daga nan kuma an kama mi an kama hanyar bacewa mala ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam magana wannan shi ma daga cikin fifita wanda Allah subhanahu wataala ya yi ga annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi magana da shi da haka fa kullu nabiyin dukkan wani annabin da yu'dihi Allah wanda Allah zai bashi wani abu na kyauta wannan tafdilan ne khassan bihi girmama shi ne Allah yayi a girmamawa keɓantacciya ga shi wannan manzo da haka an ba manzala sallallahu alaihi da shi da annabi ibrahim al-khulla annabi musa alaihi salatu wassalam shi kuma kallamahu rabbuhu takliman ubangijin shi yayi magana da shi magana biduni wasitatil malak ba tare da wani tsani na mala'ika ba sannan kuma wasami'a kalamahu kuma ya ji maganar Allah nadahu subhanahu wata'ala wa najahu ubangiji ya kira shi yayi munajati da shi wannan wajibi ne ga dukkan mutum ya yi imani da haka saboda tabbatar wanda Allah subhanahu wata'ala yi akan wannan a cikin alkur'ani mai girma gaba ta gaba mala ya ce wa nu'minu bil mala'ikati wan nabiyyin mu musulmai mun yi imani da cewa mala'iku akwai su duk da bamu taba ganin su ba amma kuma wajibi ne mu yi imani da su da haka iya daga cikin rukunnan imani su harakan imani dama haraka ce ta zuciya kaga ka ce al-imanu billahi kaga kace al-imanu bil yawmil akhir kaga kace al-imanu bil malaika kaga kace al-imanu bil kutub dama dama littafin kaga wanda daga ciki amma kuma wasu suwa ba gansu ba al-imanu bil rusul kaga mu wanzan ko dai mu gani ba amma duka alaka ce ta zuciya a ga shin ba wannan zai yi imani da Allah ko kuma zai yi gaba gadi harkan gaban shi to kaga malaika ba ganin shi akai amma kuma dole ne a gare kai imani me yasa saboda Allah ya ce akwai su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa akwai su bale ce haza min arkanil imani allati awwaluha al-imanu billahi wa thaniha al-imanu bil mala'ika imani da da mala'iku da imani da Allah da imani da littafan da Allah sabkar da imani da manzannin da Allah ya turo dan haka wa hum alamun su abin da ya sha imani da Allah imani da manzala imani da mala'iku wani abu ne wanda yake na gaibi la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya san shi in ba Allah subhanahu wata'ala ba su waɗannan mala'ikun khalaqahumullahu minan nur Allah ya halicce su da haske Allah ya halicce su da haske mu kuma da me aka halicce mu da ƙasa su kuma aljanna aka halicce su me da wuta to su mala'iku an halicce su da haske li'ibadatihi Allah ya halicce su kawai don bauta ga Allah subhanahu wata'ala wa tanfiza awamirihi sannan kuma da zartar da umarnin Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun daga an ce ai kaza kawai an gama su aiki wadanda aikin mala'iku ne sannan kuma aukala ilaihim a'malan Allah ya wakilta musu wasu ayyuka yaqumuna biha su suke tashi su aikata waɗannan ayyuka wa yanfuzunaha fi makhluqati su tabbatar da waɗannan ayyuka kaga misali mala'ikun da aka dora wa kowanne ɗaya daga cikin mu su rubuta ayyukan ka na banna su rubuta ayyukan ka wanda suke na kirki ne akwai ayyuka wanda Allah ya wakilta wa su mala'iku su suke kula suke aikata waɗannan ayyuka daga cikinsu akwai wanda aka wakilta wa wahayi a cikinsu shine jibril ko akwai wanda aka wakilta wa kuma sabkar da ruwa imana dugu kaza za a zubar da izinin Allah subhanahu wataala akwai wanda aka wakilta mishi fitar da itace akwai wanda aka wakilta mishi amsar rai malakul maut kenan mala'ikan mutuwa sannan kuma daga cikinsu akwai wanda aka wakilta mishi busa qahu ana cikin rayuwar da za a zo ayi umarnin a busa qahu ana busawa shikenan kowa ya kuma ga Allah subhanahu wataala sannan kuma daga cikin waɗannan mala'iku akwai wanda aka wakilta musu bi hafzi a'mali bani adama su rika iliga maka aikin ka ɗaya bayan ɗaya ba inda zaka shiga ba jikuna tare suna rubutawa suna rubutawa ana zuwa gobe kiyama sai a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka kai da kanka da kanka kama kanka da kanka hisabi ba sai an maka wani bayani ba saboda komi gashi ne bi kulli tafsil abu kaza gashi abu kaza gashi abu kaza gashi kuma ha duk yanda mutum ya kai zuwa ga ci gaba da wayewa da wane ne wallahi bai isa ba ya zamanto ya wuhinta daga waɗannan mala'iku kuna nan a tare ba abin da zai raba ku mutu kan raba eh sai ka mutu sun dangane da kai cas sun ba da raskon lissayinka sannan kuma akwai mala'ikan da Allah wakilta mushi duwatsu ko sannan kuma akwai mala'ikan da Allah subhanahu wataala ya wakilta musu ayyuka ayyuka daban-daban shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake cewa la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'lamun sannan kuma yake cewa yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun su waɗannan mala'ikun bayi ne da Allah aiki da biyayya ga Allah subhanahu wataala shine abin da Allah dora musu kawai Allah ya ce ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yaziru fil khalqi ma yasha to waɗannan mala'iku wajibi ne mutum ya imani da su rishin imani da su ƙaryata Allah ne rishin imani da su ƙaryata manzan Allah ne duk wanda kuma bai imani da su ba ya huta daga cikin musulunci jumlatan wa tafsila sannan annabawan da Allah aiko dole kai imani da su ba za ka ce ba kai ba ka yarda da wani annabi ba in ka ce ba ka yarda da annabi ɗaya ba to ka ƙaryata sauran manzannin gaba ɗaya shine abin da mutanen annabi Nuhu suka yi tare da cewa shine farkon manzo da suka ce a ba su yarda da annabi nuhu ba Allah sai ce a kazzabat qaumu nuhin al-mursalin yace mutanen annabi nuhu sun kareta manzannin Allah gaba daya su kuma annabi nuhu kawai sun kareta ƙaryata ɗayan na sheke ne cewa sun kareta sauran da za su zo ma anan gaba da haka wajibi ne mutum ya imani da manzannin Allah gaba daya annabawa mun yi imani da su gaba daya annabi Musa annabi Isa annabi annabi Nuh annabi Yunus duka makamantansu amma kuma aikinka zai kasance akan shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to maliki ce gaba ta gaba yace wal kutub sannan kuma al kutubil munazzalati ala al mursalina wa nashhadu annahum kanu ala al haqqil mubin wal kutubi wal kutubil munazzalati sannan mun yi imani da littattafan da aka sabkar akan wa ala al mursalina akan manzanni sannan kuma wa nashhadu muna shaidawa cewa annahum kanu alal haqqil mubin waɗannan annaban da Allah ya turo suna kan gaskiya gaskiya kuma wadda take mabayyaniya bana annabin Allah shi yake tare da gaskiya haka duk in zaka bauta wa Allah ka tsaya akan abin da annabin Allah ya zo da shi kai nisa da kirkirar naka ko kuma ganin damanka ko kuma haka muka gada ko kuma an saba ana yi wanda duka ba hujja bane a wajen Allah subhanahu wataala ba uwan Allah da yawan ku in kun kai kunawa ba wani abu bane ba buwayayye ga Allah subhanahu wata'ala akan ya azabtar da ku wajibin ku ne ku bi Allah Allah yana turo da manzanni a cikin al'ummomin da zaka samu manzan watakila shi kadai yazo annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam tsayawa yayi da shi da duniya duniyar kafirci a gehe shi kuma duniyar tauhidi a gehe shi daya haka ya buga da su amma kuma shi ne na kirki a wajen Allah waɗancan mutanen da ba su imani da shi ba abin da zai hana ubangiji azabtar da su ba ce ai an kalli yawan mu ba ko Allah da yawan ku ku tsaya kawai akan abin da yake hujja ce da dalili malik ce iya daga cikin usul usulul iman shine al-imanu bil kutubi mutun ya imani da littafan da Allah ya sabko allati anzalaha Allahu ala rusuli wanda Allah ya sabkar da su akan manzanni li hidayatil khalqi saboda shiriyan bayi fallahu ta'ala anzala kutuba ala rusuli Allah sabkar da wannan littafin akan annabawa min kalamihi wa wahyihi wa tashri'ihi magana shi ce wahayin shi ne shari'a shi ce anzalaha ala rusuli ya sabkar da ita akan manzanni li yuballighuha ila umamihim su isar da wannan sakon na Allah zuwa ga al'ummomin su fahiya fiha al-awamir wa fiha an-nawahi a cikin abin da saƙon annabawa akwai umarni akan ayi kaza wannan wahi akwai umarnin can a bar kaza wa fiha shar'ullahi azza wa jalla shari'ar Allah tana ciki minha ma sammahu Allahu fil qur'ani wa minha ma lam yusammihi akwai abin da Allah bada labarin shi a cikin alqur'ani akwai abin da kuma Allah bai bada labarin shi a cikin alqur'ani ba wasu umarni za ku same su cikin qur'ani wasu kuma za ku samu a cikin a cikin hadisai sannan kuma wannan littafan da Allah ya sabkar an sabkar da littafin at-taura allati anzalaha ala Musa alaihi salatu wassalam Allah sabkar da at-taura ga annabi Musa wal injil allazi anzalahu ala Isa alaihi salatu wassalam Allah sabkar da littafin injila ga annabi Isa amincin Allah da tsira su tabbata a gare shi wal qur'an Allah sabkar da al-qur'ani mai girma allazi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah sabkar da al-qur'ani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazzabur Allah sabkar da zabura akan annabi dauda Allah ke cewa wa ataina dawuda zabura sannan kuma wa suhfi ibrahim da suhfi ibrahima wanda kuma malai ke cewa fa nu'minu biha kulliha zamu imani da wannan littafin gaba daya wajibi ne mu yi imani da su gaba daya idan kace baka yarda da at-taura ba ka kafircewa al-qur'ani idan ka ce baka yarda da injila ba ka kafircewa alqur'ani idan ka ce baka yarda da sufi ibrahim ba ka kafircewa alqur'ani haka wanda ya ce shi da injila zai aiki bai yarda da alkur'ani ba to injilan ma ya kafirce mata yawwa sannan kuma a yanzu daga aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wata wani saƙon da ya zo daga sama to wajibi shi ne ya ajiye saƙon shi a gehe ya bi abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine abin da annabi isa yayi bayanin shi ga almajiran shi wannan shine abin da annabi musa yayi bayani ga almajiran shi babu wani maganar yahudanci ko kristanci ko wane ne daga zawwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kristancinka da yahudancinka duka yayi feri mai ma'ana intahat salahiyatuhu ya kare aiki yanzu me yake ci alqur'ani mai girma dole ne kai imani da shi sannan ba haka ubangiji subhanahu wataala yake ce afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd wai shin za ku yi imani da wasu bangaren littafi ku ce kun yarda da kaza ku amma kuma wa takfuruna bi ba'd wasu bangaren kuma ku ce kun kafirci Allah ya ce ai duk mutumin da ya haka fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya duk mutumin da ya aikata haka bai yadda wani sakamako in ba tabewa ba da asara tun a nan gidan duniya kafin gobe kiyama da haka ibada da addini ba kabilanci bane ba, ba. ba mun gada ba ne ba kaza ba ne ba dalili ne kawai ka tsaya ka nemi dalili ka bauta wa Allah subhanahu wataala ka rabu da duk wani mutumin da zai zo ya rika maka hira irin na shiririta da son rai da son zuciya da kawai haka nan dan ya tashi ko an gada ko na makamancin wannan ba ruwan mutane da ce an gada wannan hujjan an gada su Abuja ma haka suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kai yanzu zaka zo da wani sabon abu ka duba haka ga wani iko na ubangiji sai ka ga hujjar da kahurai suka bai wa annabawan Allah a yau in mutum ya riga da sunan bida sai ka jana ɗauko hujja irin tasa abuja halina ɗorawa sai ce duk abin nan da suwa ne suwa ne suka yi ba ruwanka da suwa ne suwa ne can fir'aun da yake tambayan annabi musa fa ma balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa sai da aka tara jama'a annabi Musa ya yi bayanin cewa ga ibada ga Allah subhanahu wataala sai fir'auna ya kiskirin sai ce to to kai yanzu Musa alaihi salatu wassalam miye labarin uwayenmu da kakanninmu kaga anan yace ɗan mutane ya za a yi kaga wurin zai rikice ko ɗan mutane ubannin sun mutu suna kaza sai ce ilmu qala ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin waɗannan uwayen naku a ina yake wannan inda rabbi yana wajen ubangiji na fi kitabin a cikin wani littafi a aje la ya dillu rabbi ubangiji na baya ɓaciya wala yansa kuma ubangiji subhanahu wataala baya mantuwa wannan abin da aka aka aka aje la ya dillu baya ɓacewa kenan ku yanzu maganar ku a karan kanku ake babanka bai gane kaza ba yanzu Allah subhanahu wataala ya sa an kai karatu ka fahimci abu kaza ka tsaya ka bauta wa Allah akan wannan abu shi kuma da rishin ganewar shi wannan alaka ce tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala shi sai da zai yi su ya ga dama ya kama su da wannan laihi ya ga dama kuma ya yahe musu bayi nashi ne al'amari kuma nashi ne gaba daya da haka duk mutumin da hujja ta bayyana a gare ka wajibi ne ka bita bari maganar cewa an gada an saba haka ake yi da sauransu wannan abin shi ke kashe addinin Allah yanzu yau bidiyoyin da ake aikatawa duka ba haka nan bane ba wasu abubuwan da ake aikata kuma ba wanda isai ba da dalili amma kuma kawai haka za a yi sai da ce ai an jima ana yi ko kuma haka aka su malam wane suna yi malam wane bai zamantowa dalili a cikin addinin Allah dalili a cikin addinin Allah Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai sun fahimta a kaza da haka mutum ya yi kokari ya tsaya akan nagartaccen addini tacecce ba tare da kare-kare ba mali ce gaba ta gaba wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin yanzu bayan ya gama magana akan abin da ya shayi rukun na imani sai ke cewa wa nusammi ahla qiblatan wa qiblatina muna ambatan ma'abuta alqiblam alqiblam ita ce gabas ko bi mana duk wanda zai tsaya ya kalli gabas yi sallah ya kalli gabas da sunan ibada wannan mutumin a aqidan mu mu za mu lissahe shi muslimina musulmi ne mu'minina masu imani ne abin da ya bayyana a gare mu na aikin da suka aikata shine zamu su hukunci akai mal yace hadha min al aqida wannan iya daga cikin aqida annahu man nataqa bi shahadatayn duk mutumin da ya furucin kalmar la ilaha illallah ya shaida lalle ba abun bauta ba suka cancanta sai Allah ya shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah amma da sharadi wastaqama alaihima ya tsayu ya kafu ya dukufa akan waɗannan kalmomin kada zaman yana ce la ilaha illallah kuma daga yayi kuna hallo sai shirka ina la ilaha illallah take babu ita yana cewa ashhadu anna muhammadan rasulullah na shaida annabi muhammad shine manzo na Allah amma kuma ka same shi gashir tare da bid'o'i la'alla ma wata bid'a da za ta iya sashe bar musulunci to kaga haza lam yastaqim alaihima bai tsaya kan kalmar la ilaha illa shi yasa manzo Allah yake cewa man nataqa bi la ilaha illa Allah mukhlisan duk wanda ya furuci da kalmar la ilaha illa Allah yana mai tsantsantar da ita to wannan mutumin sakamakon sakamakon shi gidan aljanna ne me ya tsantsantar da ita shine tauhidin ne zalla a cikin ayyukanka babu shirka amma a yau daga cikin wani kaso daga cikin musulmai za ga mutum zai tace la ilaha illallah amma kuma Allah ayyuka da sanya wa Allah kishiya fitiye bai kamu ba ya kira wani mutum da sunan Allah ya kira kaza ya nemi agaji ya nemi tallafi ya yi kaza ya yi sihiri duk wani abin da ka sani na shirka ga Allah za ka ga yana yi amma kuma yana ce la ilaha illallah da haka kenan wastaqama alaihima dole sai mutun ya kafu ya tsayo akai to fa innahu muslim wannan mutumin musulmi ne walau sadara minhu ba'd al-ma'asi ko da an same shi da wasu ayyukan suke na laifi na zunubi shi wa dayanta Allah a cikin ibada shine girgam din tahiya ko da misali za a samu mutun da wasu laihuka misali laihin kaza da laihin kaza da laihin kaza wannan laihukan da suke idan aka yi mukaranan su da shirka ba komai bane ba amma bai halatta gare shi a gare shi haka kin ba malaka ta walau kanati min al-kaba'ir ko da zaman to laihin da ya aikata iya daga cikin manyan manyan zunubai ba za ka zo ka ciya daga cikin musulunci matakar yana mai shaidawa cewa Allah shine abun bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kuma ya tsaya akan waɗannan abubuwa sai aka same shi da wasu ayyuka makamantan wannan aka same su wasu ayyuka wanda suke na sabo to a wannan lokacin wannan mutum ba za a fitar da shi daga cikin musulunci ba malai ya ce walakin ya kunu musliman naqisal islam musulmi ne amma wanda yake da tawayayyen musulunci naqisal iman imani shi ragagge ne fasikan misali da zaman to fasiki ne yana aikata fasikanci ko kuma ya zaman to yana aikata wasu ayyuka da suke na na banna amma dai bangaren da ya sha ɗayan ta Allah bai kamu ba a ɓangaren da ya shahi yarda da abinda manzala sallallahu alaihi ya zo da shi anan ma bai kamu ba to wannan mutumin ba za a kiraye shi da suna kahuri ba musulmi ne mai sabo a daga cikin irin at-tawaifu dalla hanyoyi na batattun mutane akwai wanda ake cewa khawarij khawarij iya daga cikin sifofinsu waɗanda suke ake cewa 'yan boko haram ko na makamancin wannan a yau mi suke kallo duk abin da ka aikata in dai sabo ne ga Allah sai a ce shikenan kawai ai ka wuce ka bar musulunci idan mutum ya ƙarya ya kafirta idan mutum yayi yayi da wani yayi gulma ya kafirta idan mutum yayi kaza ya kafirta haka suke kaga da ƙarya da gulma da hukunci da abin da ba ba shi ba Allah sabkar da ayyuka makamantan wannan ayyuka ne na sabo kuma suna daga cikin alkaba'ir manya-manyan zunubai amma idan mutum ya aikata su ba za a ce ya bar musulunci ba iya nan a matsayin shi na musulmi musulmi mai sabo to su khawarij ina duk abin da ka zafi karshe zahin da bai da alakar littafin Allah ko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shine malaka cewa anan ya ce ma damu kenan za mu kira su da suna musulmai mu duba cikin matanin ma damu matukar sun kasance bima ja'a bihi annabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina suna masu yarda da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi walahu bi kulli ma qalahu sannan kuma Allah walahu kuma sun dawwama akan ma qalahu akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya hadi wa akhbara ya labarta musaddiqina suna masu gaskantawa basu ƙaryata Allah ba basu ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to wannan mutanen suna na a matsayin su na na musulmai ba za ka ce a wannan misali la kaddar Allah Allah kiyaye misali wani mutum mazinaci kawai sai ku ce wani ai dan wuta ne a'a kuskure ne in ya zamanto akwai tauhidi tare da shi akwai bin manzalla tare da shi tare labiya ta jashi ya je aikata wani aikin shi na fasikanci to a dalilin wannan aikin ba za a ce ba dan wuta ne amma dai Allah ya yi tanadin azaba gwaggwaba ga duk mutumin da ake aikata zina ko yawa amma mu hukumcin da za mu shi musulmi ne manzala sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wanda yake mazinaci ba zai a lokacin da yake zina ba mai imani bane ba an jarrade shi wani an tube shi daga daga rigar imani a lokacin da yake aikata wannan aikin kaga ba karamin hatsari bane ba to amma kuma duk da shi ba za ka ce mutun ya kafirta ba to shine malik ya ce amma cikin matanin hallau amma yace amma kaga law jahadu shay'an inda suka musunta musu mutun ya musunta abu yace bai yarraba shay'an wani abu komin karantan shi mimma jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam dan daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi walam ya'tarifu basu yarda da wannan abun ba to daga nan kuma saru kuffaran sun zama kafirai ya tabbata gashi abu kaza shari'a ce misali yanzu mu dauki mu dauki misali gemu kaga manzo Allah ya umarni akan auful liha waffirul liha bar gemu kar aske shi ka ai kaza ka ai kaza sai aka samu wani mutum musulmi yana aske gemu sai a ce ya kafirta a bai kafirta ba musulmi ne mai sabo aske yanda yake Allah zai kama shi da wannan laihin in kuma Allah ya ga dama ya gafarta mishi to yanzu wannan gemu sai zo misali ba askiya bane yake kawai nuna yayi kawai ba addini bane ba to wannan shine juhudi shin da malaka cewa amma law jahadu shay'an in suka musunta wani abu mimma jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abinda manzon Allah ya zo da shi walam ya'tarifu basu yarda ba saru kuffaran daga lokacin ya zama kafiri me yasa saboda ya kare ta Allah me yasa saboda ya kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce addini ne shi kuma ya ce ba addini bane amma inda aske yayi yana mai yarda da imanin cewa eh addini ne amma shi imanin shi bai kai matakin da zai iya bane kuna makamanci wannan ko shedan yazo yake raya mishi wasu abubuwa da yake askiya yana na a matsayin shi na musulmi amma ya ce bai yarda ba ai ba addini bane ba saboda zaka samu mutum wani lokaci in baya aikata abu sai ya kokarin kushewa akwai wanda suke ce ai al'ada ne na larabawa alhali ga hadisan nan tattara mala burjik suna magana akan kuma hadisai mutawatirai da lafazi daban-daban manzo Allah yana ta umurnin ta a barge mu a barge mu a barge mu in ka zo ka ce ai kai baka yarda ba to wannan baka yardan ba kenan ka kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ran da zaka kare ta manzo Allah ka samu gurbin zama a cikin musulunci shi ne malace saru kufarin sun zama kahurai walau amanu bi ba'di ma ja'a bihi ko da sun yi imani da wani bangaren abinda manzalla ya zo da shi amma aka karanta wasu suka ce su ba su yarda da wannan abubuwan ba shi yasa mas'ala na imani wallahi abu ne mai hatsari kwarai da gaske shi yasa manzalla yake cewa wani wuri aljanna tana kusa da ɗayan ku sama da katanan takalminka hancin takalminka haka wuta tana kusa da ɗayan ku sama da hancin takalminka bimana sai ka yi takatsantsan wajen ƙudurin zuci da kalmomin da bakinka zai rika haɗi sannan kuma da ayyukan da gabanka su rika aikatawa maliki ca fa'in jahadu in suka yi musunta ba'adahu wani ɓangare daga cikin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fahim kafiruna sun kafirta bi jami'i ma ja abihi da duk abin da ya zo da shi ya zo da misali abu dubu sai ka ce ka yarda da abu ɗari tara da gomiya tara da tara ɗayan nan ne baka yi da zai cika dubu to ka kafirce wancan ɗari tara da gomiya tara da tara gaba ɗaya shi sa Allah ce ya yi ulazina amonu da hulu fi silmi kafa ku shiga gaba ɗaya babu wani kawa ka ɗaya waje ɗaya ciki a ka shigo gaba ɗaya mali ce fal wajibu abin da yake wajibi al imanu bihi kulli yi imani da wannan abin da manzalla ya zo da shi gaba ɗaya sawa'un ya zamanto ya diddai mali ya ce wafaqa ahwa'ana ya yi daidai da abin da zuciyarmu ta raya take so au khalafaha ko kuma ya saba ma abin da zuciyarmu take so aka ce imani dole ne kawai imani zaka yarda zaka yi yace li annahu haqqun saboda abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne to wannan shine gaba wanda ya kamata mu tsaya kan shi insha Allah ta'ala kenan matashin karatu sai mu tashi wala na hudu fillahi wala numari fi dinillah kutse a cikin harakan addini da jayayya na babu gaira babu dalili insha Allah ƙarin bayani akan haka zai zo a cikin darasi mai zawa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله